الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني عن غني حميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق بدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ولقد آتينا لقمان الحكمة الله يتينا باو لقمان حكمة ashe lukmanu na an yi sabani akan annabi ne ko ba annabi bane wasu malamai sun ce annabi ne tunda an kakkawo kisoshin tashin qur'ani wasu ko suka ce ba annabi bane ala kulli halin dai akwai waɗanda ake sabanin annabta su kamar shi lukmanu da akwai su dai da wannan da uzairu to Allah ya na ba wa lukmanu hikima shi dai lukman mai hikima ne shi asalinsa wani mutum ne makiyayi ne yana wa mutane kiwo da haka ba dai mai kuɗi haka da talaka ne makiyayi yana da dabbobi to a cikin dabbobin sai Allah kuma ya ba shi hikima yana da hikimomi da dama ya ce ya haddace hikima hikima hikima ta kai dubu hudu to duk yana amfani da su to komai shi komai zai sama hikimance ki tafiya kamar yadda nan gaba zai wa ɗansa wasiya da kuma yawanci yakan ɗauki ɗansa yana da jagen ma da dama amma ɗa ɗaya ya fi yawo da shi shi ya fi nuna wa yana hikimomin yakan ɗauki wannan yaron su tafi yawo ya ce bari ya nuna maka duniya ya iri wa yana hikimomi da dama ya taɓa ɗaukan ɗan nasa ya ce kai bari zo mu je in nuna maka abin da ake ce masa duniya kuma in nuna maka cewa ka sani duniya ba abin da za ka yi kai gwaninta illa dai kawai abin da zai amfane ka kai abin da zai cushe ka ka bari amma magana wai ka yi wa duniya gwaninta kowa ya yabe ka wannan babu ƙarya ne shi ne ya ɗauki ɗan da ya ɗauke shi sai suka ɗauki jaki to suna tafiya sai da sai suka hau jakin duka su biyu suna tafiya sai suka ratsa cikin gari garin da yake da kasuwa sai suka ji wasu mutane suna cewa ah kaga mutane marasa imani ko biyu akan jaki ɗaya shikenan sai ya ce to kaji wannan ko ya ce ya ji sai suka fita da suka fita gari sai shi ya hau jakin sai ce ɗan ya ja jakin ɗan yana ƙasa yana ja shi yana kai sai suka je wani gari kuma da suka shiga gari suka samu mutane suna zaune suka ce ah kaji da tijo mara tausayi yaro yana tafiya da kafa a rana kai kana kan jaki sai ya ce masa kaji ɗaya kaji wannan kuma ya ce ya ji sai suka wuce da suka wuce sai suka je sai da suka wuce wannan gari sai ya ce to shi sai ya sauka ya ce yaron ya hau da yaron ya hau shi yana jan jakin sai suka shiga wani garin kuma sai suka samu wasu mutane a zaune suka ce a kaji yaro mara kunya kana kana kan jaki duk yana tafiya da kafa ya ce kaji wannan kuma ya ce ya ji da suka fita wannan garin sai ce to duk su sauka duk suka sauka suna koran jaki sai suka je wani garin kuma da suka je suka samu wasu mutane suna zaune sai mutane suka ja kaji wawaye dabbobi kuna tafiya a ƙasa jaki yana tafiya shi kadai ni amfanin jaki dama ba ni jaki don hau bane ya ce to yanzu ya za ka yi ya za ka yi duniyan nan kowa ya yarda da kai ya ce mun hau jakin nan mu biyu an ce ba mu yi ba bai yi ba na hau ne kadai an ce bai yi ba ka hau kai kadai an ce bai yi ba mun sauka gaba daya an ce bai yi ba ya za mu yi a ce yayi babu to duniya kenan to irin wa'annan hikimomi da dama ya yi su da dama irin wa'annan hikimomi akwai lokacin da ya dauki dan naka suna tafiya za su shiga wani gari sun kusan wani gari ga wata bishiya sai lukmanu ya ce mu sauka karkashin bishiyar nan mu huta sai yaron ya shiga gari muna hange sa mu je garin mana mu huta gaba daya don mun huta nan ma hutun jaki ne in muka tashi kuma kafin mu sake shiga garin kuma mun sake gajiya sai ce a mu dai huta sai yaro ya rinjaye shi sai ce to shi kira mu tafi to sun fara tafiya kenan kawai sai yaro ya taka kaya da ya taka kaya kayan nan da ta huda karkashin tafin tafin kafarsa sai da ta ɗaya da ta bayyana sama aka ta bula kafar a to ai ba magana tafiya dole suka dawo wannan bishiyar suka zauna suna zaune shikenan can sai suka ga garin da suka nufa din ya kama da wuta ya kone urmus ba wanda ya fita ko ɗaya shikenan bayan gari ya kone ya gama konewa sai suka ga wani mutum yana zuwa kan doki yana sukuwa da ya zo daidai da suke sai ya sauka da ya sauka sai ya ce sai suka sai ya ce musu ah me ya samu yaron sai uban ya ce to gashi nan zai kaya ce gashi mun rasa wani da zamu fi da ita sai ce mu gani da ya kama kafar da ya ja kayar shikenan gurin ba jini ba komai ya warke sai ya shafa kasan ya shafa saman ya warke kawai sai suka dace karfi sai kafin su dace sai wannan mutumin sai Lukman yake tambayar sa kai kuma waye yace ni ba mutum bane mala'ika ne Allah ya turo mu zo mu halaka garin nan kuma sai muka ga kun nufi garin to sai muka ga ya za mu mu dakatar da ku mu hana ku zuwa garin da har mun tusa wa dan kama har mun ji wai kai din har ka fara cewa ko ku zauna ko hakura tukuna sai dan kuma sai ya dage aka sai kun shiga gari to shine muka ce to bari mu sauka masa kaya idan saboda kada ku shiga garin kuma ku zama cikin wanda za su halaka shikenan nan ma dai sai wannan mutumin ya tafi zuma suka kama hanya suka tafi to ya dai nuna wa dan nasa hikimomi da dama suna nan da yawa hikimomin lukumanu wanda irin wayannan ne wala kar ata na lukumanu hikimata Allah ya ce na bawa lukumanu hikima min ha cikin hikimar alilmu akwai ilimi lukumanu yana da ilimin gaske dama yi ba wanda zai yi hikima sai mutum yana da ilimi wadda ya nata kuma Allah ya ce ya bashi addini riko da addini wal isabatu fil qawli duk magana da ya fada za ta zama daidai har ma a dawo ana misali da ita wa hikamuhu kafiratun masuratun hikimomin lukmanu suna da yawa amma rubuta su an rurrubuta su da yawa anuskur lillah Allah ya ce an ishkur lillahi ka gode wa Allah sai lukmanu wa man yashkuru wanda ya gode fa inna ma yashkuru li nafsihi yana godiya ne don kansa yana sawaba shukrihi lahu domin sakamakon godiyar Allah da yake yi wajen sakamakon zai dawo. Wa man kafara kuma wanda ya butulci aka yi masa ni'ima ya ki, fa inna Allah shi Allah ganiyu mawadakin ne gabarin halittar ma. Hamidun kuma abin godiya ne duk abin da ya dole a gode masa.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعزه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان har yanzu dai waskuru ka gaya wa mutane iz qala luqman yayin da luqman ya faɗa libnihi ya faɗa wa ɗansa wa huwa izhu yana wa ɗan wa'azi ne yace masa ya bunayya ya kai ɗana ko ya bunayya ko ya bunayyi duk an karanta tasgiru ishfaqin wannan tafsiri ne cewa ya dan karamin dana na tausayawa ne ila tashrik billahi babban abin da zan gaya maka karka yadda ka hada wa Allah karka yi shirka inna shirka domin ita shirka hada wa Allah da wani abu la zulmun azimun shine babban zalunci mu dai haka ya zalunci kansa domin zai je ya sadu da sakamakon shirka kuma shine zai wahala saboda haka ya zalunci kansa kuna jumlatun musalidatun na'am na'am ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير wa wasayna al-insana to wannan sai aka kawo wata jumla wanda mutanen balanga suke ce mata iltifati ko kuma iltifati ma'ana Lukman yana cikin wasiyarsa to sai zati da barka da ala sai ya ga ai ba Lukman kadai shi wannan wasiya ta Lukman tana da kyau to bari Allah ya yi wa kowa wasiya ta kuna kafin a daura ta Lukman eh sai aka dakarar da waccan ta Lukman idan aka yi ta Allah sai a sake ɗora kuma ta lukmanu ya ka kawo jumla motar da tsakani wa wasaina al-insana Allah ya ce nayi wa dan adam wasiya bi walidayhi ya kula da iyayensa guda biyu nazarat wannan aya ta sauka fi sa'adin a cikin sa'adun zuwa kafi kamar yadda ya gabata kasan sa'adu iyayensa ba su musulunta ba ce ya musulunta sai ta shan wahala da su Allah ya ce ya haƙuri da ya bi su ai Allah ya riga ya wajabta wa mutum inda iyaye suka haifi mutum ko iyaye suke dole sai musu biyayya biyayya da ba zai musu ba shine in suka umarce shi abin da zai saba wa Allah nan kan ba zai yi ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati khaliq babu biyayya ga halitta akan saba wa Allah mahalici kuma Allah ya ce wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah da annabi shine dai mutum zai nemi yadda su ba ba yaddan wani ba akan abin da ya saba mu Allah ya ina wa dan adam wasiya da iyayensa musamman hamalatu ummuhu wa hanan ala wahanin uwarsa ta ɗauki cikinsa fa wahana ta ji rauni wahanan rauni ala wahanin bisa rauni idan mace ta yi ciki da kullum za ta ƙara rauni ne kafin ta haihu wa fisaluhu fi amaini hakan ta haife ji kuma ta zo ta shayar da ta shayar da har shekara biyu walwalid walwalidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma rada'a Allah ya ce iyaye mata sun shayar da 'ya'yansu shekara biyu ga wanda yake so ya shiga shayarwa ta zama ya ta shiga gaba daya a wasu zalo fi amai ne wa kulna Allah ya ce na gayawa shi shi dan adam na ce anushkurli ko an ishkurli ka gode mini wali walidai ka kuma ka gode wa iyayenka da suka kawo ka a dalilin su ne ka zo eh iyaye ba su suka halici mutum ba amma ta hanyar su Allah ya biyar da mutum ya fito kuma idan mutum yana ganin iyayensa kamar makaskanta ne to ai Allah bai hada shi wanda yake suke yake son su su haife shi ba wajannan din da yake ganin ba komai bane sune sai suka haife shi to saboda haka duk yayo iyayen wani biyayya wannan aikin banza ne in dai bai yi wa nasa biyayya ba Allah ba zai tambaye shi yakin wani wancan ba saboda wancan shi kuma ƴaƴansa za ta tambaye shi hakkin sa hakkin su ba ba ba hakkin wannan ba wai wai da ka ka gode mini kuma kai wa iyayenka biyayya kai musu godiya ilayyal masir makoma zuwa zuwa gare ni ne mana zaka dawo waje na in ka mutu zaka dawo in maka hisabi na wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭi'huma وصاحبكما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إليّ ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجوكم فأنبئكم بما كنتم تعملون آه الله يقول إن جاهداك إذا إياهن سكر مطا مكة ala an tushrika bi kai shirka ka hada wani abu da ni in ji Allah ma laysa laka bihi ilmun abinda ka san wannan ƙarya ne ba bai cancanta a hada shi ai masa ayo Allah tarayya da shi ba fala tudihu ma karka yadda ka bi su da iyaye da malamai da kowa dai da sarakuna da jagorori kowa ana masa biyayya iya bi Allah idan ya kauce to a bashi in kana bin mutum yana tafiya kuna tafiya kuna tafiya daidai daidai in kaga ya kauce to ka sha wannan ba hanya ta bace in shi zai iya ya tafi kai kuma sai ka sai ka tsaya in ka tsaya in ka ga ya dawo sai ku tafi in bai dawo ba kuma ka kama hanyar ka wala tudihuma kar kai musu biyayya in dai cikin sabon sabon Allah ne balle kirka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufan ka aboce su a duniya abokantaka ta zaman lafiya da kuma kyautatawa ma'rufu shine kyautatawa ka kyautata musu gorgodon hali na rayuwa abinda suka nema a matsayinsu na iyaye mutum ya yi musu idan abin da bai saba wa Allah ba shine idan abinci suka nema mutu ya ba su dole sa idan tufa suka nema ya tufatar da su idan wani abu suka nema zai je wani gari wajen wani dan uwansa ko wani abokinsa za ka iya ba shi kuɗin mota amma idan zai tafi ya je ya sha giya to ba za ka ba shi kuɗi ba idan kuma zai tafi ya je ya sha giya in kana da mashin shi kuma da kafa yake tafiya kafa ce tafi da kafa ba za ka ɗauke shi mashin ne ka kashe inda yake shan giyarsa amma idan ka je kana dawowa sai ka same shi ya ya gama shan giyarsa ya ya zai dawo gida to ka dawo da shi ai ba kai ka kai shi ba ka kai shi ya je yayi sabo ne ba a so amma ya riga ya gama yin abin da yake yi to nan ka mutum zai ya dawo da shi sai mu fi duniya ma'rufa wata bi sabila man anaba ilayya idan biyayya kake so ka bi hanyar wanda ya kamo hanya zuwa gare ni inji Allah ka bi ba wanda zai shirye ka ya nuna maka hanyar Allah wanda la tasab man la yanhaduka ala Allah haluhu wa la yadulluka ala Allah maqaluhu karka aboshi wanda halinsa ba zai zaburar da kai zuwa ga Allah ba ko magana ka ba za ta shiryar da kai zuwa ga Allah ba to wannan ba abokin tafiya bane amma idan mutum a halinsa zai zaburar da kai ya mai da kai zuwa ga Allah maganganunsa za su za su shirya da kai zuwa ga Allah to shine abin bi shine man ana ba ilayya di ka bi wanda ya komo zuwa gare ni saboda Allah ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an yatakum azab eh ku ku koma zuwa ga Allah man ana ba ilayya thumma ilayya marjiukum makomar ku gaba daya fa zuwa gare ni ne inji Allah da kai dan da su iyayen ko unabbiukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labarin abin da kuke aikatawa idan iyayen kafirai ne shi dan musulmi ne dan yana nan yana ta biyayya gurgurdon abin da aka aka gaya masa idan aka je lahira a matsayin sa na musulmi a dauke shi a kai shi aljanna su kuma tun da kafirai ne su kuma dole a dauke su a kai su wuta shikenan kaga ya ya fita haƙƙin su lafiya fi dunya wa tabi sabila ma kuma ilayya marjiukum ko unabbiukum bima kuntum ta'malun ko jazikum alayhi zan saka muku da ayyukan da kuke yi na'am يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني يا خيدانا إن لقمان kaga an dawo kan Luqman an gama maganar Allah ya yi wasiyar sa ya yi wa duniya wasiya gaba daya to an sake jona maganar Luqman Luqman yana gaya wa ɗansa yace ya bunayya ya kai dana haza min kalami Luqman wannan maganar Luqman ne yace innaha yanda lamari yake al-kasratu sayyi'atu in takum misqal innaha idan ka aikata mummunan abu innaha in takum misqala habatin idan abin ya kasance misqala habatin ko misqalu habatin idan ka ce misqalu habatin kana ta zama tamma kenan idan ka ce misqala habatin kana ta zama naqisa kenan in takum misqala to in taku hiya kenan al-kaflatu din misqala taku ta zama hiya in ta zama ita ce ismu kana misqala kuma ita ce khabaru kana idan kuma aka ce in taku misqalu sannan kuma shi kenan misqalun ta zama ita ce fa'ilin kana kana ta zama tamma ba ta neman ismi da da labari ta kuma misqala habatin idan dai abinda ka aikata ya zama gurgudun baya min kardalin kwayar ma ta zarra ko kwayar wani abu da kankani mafi kankanta wata kun fi sakaratin aka je aka boye wannan abu a cikin fa dutse babban dutse au fi samawati ko aka boye shi a cikin sammai aw fil ardi ko a cikin sai aka yi shi aka boya aka yi shi ko menene ma ya atibi Allah Allah zai kawo shi a lahira a ganci ko ya hasibu alaiha kuma ya hisabi akan wannan abin duk abin da mutum ya aikata idan alheri ne zai ganci idan sharri ne zai ganci in sharri ne in ya duba Allah yana sawa saboda rahmatsa sai akan kare shi ba za a gashi duk abin da aka yafe shi ba akan kare shi amma in dai ba yafe ba to duk wanda ba yafe ba shi za a shi shi za a kawo shi inna Allah shi Allah ladifun mai mai jinkayi ne ga bayi kabirun kuma mai bada labari ne gashi duk qur'ani labari yake ba wa halittarsa
ya bunayya aqimis salata wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika min 'azmi al-umur يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أزم الأمور يا بني يا كيدانا إن جلك مانو يشي أقم الصلاة كديدي تصلى كي صلى ديدي كي تتشرد كما كرك يدى كي واسا ديتا كي تصلى سبو دون ديكي واسا تصلى الله يشي قوائل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون دون ديكي واسا تصلى يوانا بيوانا با ko kuma yake yin ta duk yanda ya ga dama to ya sani akwai wani wata wani kwari a cikin jahannama wanda ake ce masa wailu wata wani kwarin azaba ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarin sa wani mummunan waje ne wanda jahannama mata neman tsari da shi to a sha ake jefa wanda baya sallah inna ya bunayya aqimi salata wa amur bil ma'ruf kuma kai umarni da kyakkyawa ko da mutane za su karba ka gaya musu gaskiya ko ba za su karba ba ka gaya musu gaskiya kai dai ka fita wajen Allah wanha anil munkari kuma kai hani da mummuna in kaga mutum yana aikata mummuna in kana da iko a kansa ka hana shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi wa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi fa zalika anqul imani yace wanda yaga ana aikata mummunan abu to ya hana da hannunsa in yana da hannu akan mutumin ma'ana mutum da ɗansa ko mutum da yaron gidansa ko mutum da yaron da yake karkashinsa ko sarki da jama'arsa ko ko gwamnati da jama'arta wannan dole su za su hana da hannu ne ma'ana a cewa mutum ya daina iya iya kama shi ya hukunta shi to wannan shine biyadihi biyadihi kenan idan mutum ba shi da iko wannan mutumin ba baya karkashinka kuma kaga yana abu ba daidai ba to in zai kai masa nasiha ka gaya masa da baki ka ce masa to wannan abu ba daidai bane kaza ba daidai bane kaza ya kamata a yi ba kaza ba idan ya karba shi kenan ka huta in ba in bai karba ma dai kai dai ka fita idan ko mutum ba shi da wannan ma mutumin baka isa kai masa magana ba sannan kuma baya karkashin ka to kaga wannan in kaga yana abu wanda bai yi ba ka ji ka tsani abun ba ka ba mutumin ka ki ba duk wanda kaga ana kinsa ba shi yake ki ba halinsa ne yake ki yana canja hali sai a so shi to saboda ka mummunan hali shine ba a so to idan dai mutum ya canja halin sai zama hali mai kyau zai zai dawo masoyin mutane wa mulba warhanin munkari wasbir ala ma asabaka kuma kayi hakuri akan abin da yake zai same ka a duniya ko kuma a cikin yin umarnin da kyakkyawa da hali da mummunan al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari umarni da kyakkyawa da hani daga barin mummuna la budda an yusabbiba dararan yusibu al-amira dole zai jawo wani lokacin in kai zai jawo maka wahala ko cutarwa wanda zai samu shi mai bada umarni wali haza ardafahu bi sabri ya sa Allah ya hada shi da hakuri yace to ai hakuri in dai ka san domin ita gaskiya dama kamar da ake cewa rigar kaya ce idan ka ce zaka ga mutane gaskiya to ka riga ka sa rigar kaya ko ta ina so kanka za ta yi amma dai kai ka san fita za ta fita kai saboda kaga ba komai inna zalika min azmil umur ka daidaita sallah kai umarni da kyakkyawa kai hani ga barin mummuna kai wa iyayenka biyayya ka hakura da akan abin da zai same ka wannan shine min azmil umuri sune lamura masu kyau shine babban lamari mai kyau nan da yake maganan Allah ake yi kaga sai aka ce min azmil umuri ba kawo lami ba eh tunda tsakanin mutum da Allah ne idan Allah ya yi maka ya kawo maka abu daga wajensa ko ka ko ka so maka hakura ko baka hakura ba dai Allah ba zai canja ba don da rashin hakurinka don Allah ya hada mutum da bala'i mutum ya ta ihu zai sa Allah ya janni to ba zai sa ba amma idan tsakaninka da dan uwanka ne can sai aka salami wala man sabara wan gafara inna zalika la min azmil umuri to can tsakaninka da wani ne wani ya cuce ka to sai aka kawo lami yawa saboda tunda shi akwai yan kana da hanyoyi da zaka bi amma na Allah baka da wata hanya hanya ɗaya ce kawai ka hakura kuma ka roƙi Allah amma in dai wannan ya shuce ka aka akwai hanyoyi da dama akwai na ramawa eh akwai na ramawa akwai ga sunan dai min min azmin wala
ولا تصاعر حدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ولا تصئر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخال فخور ولا تصئر خدك أو تصائر أنكرنت ولا تصئر خدك كركا كركا تدك كل كوكينك ما نجيفك للناس كمتاني كان تفيا تكبرا سوى جرمان كي duk girman kan da mutum yake nuna wa mutane shi ya fi mutane ko yana da wani abu wanda ba su da shi yana takama in zai tafi yana takama shi ya je waje ma sai an sa masa waje sannan ya zauna duk aikin banza ne ya faɗi ya mutu a wajen a gani ba zai dauke shi ba zai ya daukan kansa ba ko rashin lafiya yayi ba isa ya dauke kansa ya kai mai magani ba a lokacin magana ma da zai yi a shi a kirawo mai maganin ma babu sai dai wani ne zai kira mai magani to me amfanin wannan girman kan yasa cikin sura Isra'i Allah ya ce innaka lan tahrigal arda wa lan tablughal jibala tula duk ta ga marka in kana tafiya kana taka kafa ɗaya bayan ɗaya taka kafar ka zai huda kasa ba ta san makara taka ta ba irin ka dubo sun taka ta sun wuce in ka daga kanka sama za ka kai sama ta farko ko dutse ba za ka kai ba ko bishiya ba za ka kai karshen ta ba balle dutse da saboda ka taka ma kirme ne ba taka ma ake so ba a mutum ya zama mai kaskantar da kai mai girmama bayin Allah mai girmama halittar Allah ka ɗauka halittar Allah nan gaba ɗaya ta fi ka kai ne ƙasa to kaga nan dole za ka ji tsoro in dai ka ɗauka kai ne baya kowa a gaban ka yake to mutum ya zauna lafiya annabi Musa da Allah ya ce masa ya ɗauko abin da ya fi yake gani ya fi a cikin halitta ta duk abin da kaga kafi ka kawo min shi to annabi Musa da yaje yana yawo ya kalli wannan duk abin da ya kalla sai ce kai wannan abu ya fi shi sai ya ce kai ah wannan ya fi ne to sai da yazo kan juji ya samu kare dan kare karami ya mutu ya ya ya rube ga tsotsa tana fita a jikinsa sai ya daga shi ya rungume shi ce ko wannan ne zan kai ce na fi shi bayan ya rungume sai ya ce Musa ki yi kanka ajiye mai yiwa ya fi ka wajen Allah shi kenan sai ya ajiye da ya je wajen Allah Allah ya ce ina sako na ya ce a ubangiji ba samu ba ya ce ina dan karen da ka samu ya ce a shi ma na yi tunanin ya fi ni ne ya ce da ka kawo shi da na shirya ka cikin annabawa saboda ya karka ɗauka ka fi wani eh ba ka ga ne musan da aka tambaye shi wa ya fi ilimi kuma da gaske ne a lokacin duk duniya ba wanda ya fi shi ilimi wa ya fi ilimi a yanzu sai ce shi cewa shi dinan shi yasa Allah ya hada shi da wahala ya haɗu da Khalilu ya yi ta wahala saboda mai da ya ce Allah ne ko kuma ya ce bai sani ba da saboda haka Allah baya son mutum duk girman ka karka yadda ka nuna cewa kai wani ne ba mamaki a cikin mutane manzo Allah sallama ya bada labarin wani mutum yana wa'azi kullum a cikin jama'a to da a cikin wa'azin sa sai yana addu'a yake cewa Allah ya yafe wa mutane mutane masu kuskure a cikin mu saboda albarkar marasa kuskure a sai shi a zuciyarsa yana yana tunani shine mara kuskure tun da gashi shi malami mai ibada mai waye waye ya gama shi kenan sai ya rasu da ya rasu aka zo aka yi masa aka aka bincike shi sai Allah ya ce to za ka kai shi wuta a'a za ka kai shi wuta eh sai Allah ya ce amma abu ɗaya ne zai sa ya kai maka ran da ka faɗi wannan maganar kai addu'a ka ce an yafe wa masu kuskure a cikin ku saboda marasa kuskure kai dai a ranka ka ɗauka kai ne to baka sani ba ko wani bawa na a cikin wannan jama'a yana can baya shi ba zai iya ma shigowa a gaba gaba ba a baya yake zama ya zo yana can baya amma yana jin wasin ka da aka zo addu'a sai ce amin amin din sa ne yanzu ka kubutar da kai saboda haka ba a wa Allah abin nan tsageranci a cewa a mutum ya nuna shi wai wani ne a'a so ake ka mai da kanka komai ma na halitta Allah ya fi ka sai ka zauna lafiya da Allah ka zauna lafiya kuma da halitta eh duk wanda ya taba ka in ka tabbata ya fi ka za ka hakura inna zalika min azmin umuri aw la tusa'ir khadaka lin nasi kar ka daga kanka saboda girman kai wala tamshi fil ardi maraha kar ka tafi kana takama a doron kasa inna allah shi allah la yuhibbu baya so kuma yana azarta kullu mukhtalin dukkan mai takama mutabakkirin fi matihi mai takama a tafiyarsa fakurin ala nas mai alfari akan mutane aini haba ni ko abu kaza zai same ni ne a a bai sani bane abu kaza kamar in allah ya ga dama yanzu ne ya saukar masa ai sai ya kasa kowa na'am
وقصر في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصر في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير وقصر في مشيك كديري تتفيرك كما يدى متانيس كي تفيا كيما كتفيهك توسدا تسكيا واغضب من صوتك من صوتك كما كرق يوم murya in za ka yi mutum magana kar ka yi masa da tsawa kana nuna masa wa shi shi ba kowa ba ne kai ne wani in Allah ya ga dama sai ya canja wanda ba kowan ba sai ya dawo shi ne kowa wanda kowan kuma sai ya dawo ba kowa ba ne to saboda haka ba a yin haka wa mutum min sautika inna an karar aswati mafi munin murya da sautul hamiri muryar jaki muryar jakuna ta fi kowace muni saboda shi jaki ya daga murya da ƙarfi yake yi to ba a son mutum ya zama in za ka yi mutane magana kana musu magana da ƙarfi a ba kamala ba ce manzala sallallahu alaihi wasallama al'ada sama iya iya fara magana karshen ta a cikin baki take garewa za ka ji farkon magana amma karshe ba za ka ji ba to irin wannan magana ake so in kai za ka yi mutum magana ko waye ko ka fi shi ko ya fi ka ko daidai kuke in za ka yi masa magana ka yi masa magana a hankali a sannu a fahimce yadda zai fahimce ka amma in ka tashi kana tsawa kana fada yaushe zai zai zai ji kama
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير آه، ألم تروا بقصني بني كوبا كغني بني أن الله أبنجي سخر لكم شيء يفوري مكو يهوري مكو ما في السماوات أبن ديكي شكين سمي duk kayan ku ne yake kawo sauko muku da duk abin lafiya rahama ruwan sama duk daga sama wa ma fil ardi Allah ne ya hore kuma da kuma rana da wata da taurari da sauransu duka da kuma abin da yake kasa duk Allah ya hore shi ga sunan dabbobi ne abubuwa da ga sunan karfe ne roba ne itatuwa ne kasa kanta ne komai duwatsu ne duk Allah ya hore wa dan adam duk saboda Allah ya jarraba dan adam liyabluwakum ayyukum ahsanu amala saboda jarrabi mutane ga waye ne fi aiki mai kyau min ash-shams Allah ya hore rana kullum tana fita ita ba ta da latti ma kullum ba taɓa yin latti ba lokacin fitanta iyaye za ta fita wal kamari wata ma haka wannan jumi taurari ma haka fitan ta fi ha saboda ku amfana da su wal ardi Allah ya hore muku abin da yake kasa minas simari jajan itatuwa wal anhari koramai na ruwa wadda wabi da dabbobi na gida da na jeji duk wanda Allah ya hore sai kaga dan adam yana yana amfani da shi wa subhanahu alaikum ni'amahu Allah ya zuba ni'imominsa a kanku, zahiratan wasu ni'imomi a bayyane mutum shi da kansa ma ya sani, ya san akwai ni'imar Allah ta sanar da shi tun daga shi a cikin lafiya, in yana ganin lafiyar, in yana ganin wani abu ya rasa yake damuwa, amma yana da lafiya ya je asibiti ya gani. Wani wannan lafiyar yake nema ba ruwasa da komai ma. A haka kuma wani kuma ya, ya samu wani gashi nan dai kowa da abin da Allah ya bashi. ni'imomi a fili ga sunan wa badinatan da kuma na boye asbanallahu ni'amahu ala ahli al-ardi Allah ya zuba ni'imomin sa akan mutanen kasa zahiratan wa bainatan wanda suke bayyane da wanda suke boye qalu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man ni'amu zahira qala huwa ma ahsana min ma min suratika wa ma ata min rizqi sai suka ce masa menene ni'ima ta bayyane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shine turarka da Allah ya maka mai kyau dinnan Allah ya yi ka sifa mai kyau yadda za ka juya gabobin ka duk yadda ka ga dama in ka duba sifar wata halitta sai ka gode wa Allah sai ka ga da Allah kuma ya ga dama da wannan halitta zai yi ka wa ma wa'ada min arziki da kuma arzikin da Allah yake baka abincin ka abincin ka komai din ka tasarrufin ka da sauransu da lafiya wa ni'matul batinatu ya rasulullah menene ni'ima kuma bayyana in boyayya kala yace ma satara min sau'atika li annahu satara minka ma law asara la tarakaka agraban nas ilayka yace nan kuma Allah ya ɓoye maka ni'ima ɓoyayya, Allah ya ɓoye miyagun ayyukanka, ya ɓoye miyagun halayenka, ya ya ɓoye abin da dai mutane ba sa so game da kai, da Allah zai bayyana shi da ba wanda zai sake kusanta ka. Latar kaka garban nasu ilaika. Azbaka ni'amahu Allah ya ya zubo ni'imominsa zahirata wa ba'inatan na fili da na ɓoye. An ni'amu zahiratu ka husni surati. Ni'imomi bayyanannu suna nan kamar kyakkyawan surar da Allah ya wa ɗan Adam. wato da ya kamar da daidaiton tsayuwar ɗan adam mana Allah ya masa tsayinsa daidai yadda ba zai dame shi ba wal hawasil khamsi Allah ya bashi abubuwan da zai yake riskan abubuwa da su allamsi akwai tafa in ka sa hannunka ka taɓa abu zaka ji wato wannan abin zaka ji yadda yake idan mai kaushi ne zaka gane idan mai laushi ne zaka gane ko ya yake idan mai yauki ne zaka gane wa shammi idan hancinka in ka san sano abu to zaka ji abun yana da kamshi ko yana da wari duk zaka ji Allah ya baka wasami gashi Allah ya baka ji ko min nisa idan wani wani abu zai same ka misali kana tafiya ga mota za ta buge ka in tai hon zaka ji kaga zaka kaushe wal basari ga gani duk inda zaka je ka san inda kake takawa saboda kana kallo duk ni'imar Allah ce wa zauqi ga dandano kullu hadhihi ni'amun ga dandanon da Allah ya baka duk abin da ka za a harcinka in mai ɗaci ne zaka ji ɗaci in mai tsami ne zaka ji tsami in mai bauri ne zaka ji bauri in mai zaƙi ne zaka ji zaƙi to wannan ai ni'ima ce da Allah ya ga dama ya yi kana taifa warrizqu warrizqi kuma ga arziki wasi hadil barin ga lafiyar jiki wal auladi ga bada yaya wal amwali ga bada dukiyoyi wa musahabatil anbiya aw awliya sannan kuma Allah ya hada ka da annabawa mutum ya kasance ya yarda da annabawa gaba ɗayan su bai ware ɗaya ba a cikin mutanen wani wasu suna nan amma a cikin annabawan ba sai da wani annabin ba kamar mutanen annabi wannan mutanen wannan yahudawa kaga ba sai da annabawa banda annabi Musa ba wanda suka yarda da shi kamar nasara banda annabi Isa ba wanda suka yarda da shi to kaga kai kuma Allah ya taimake ka duk annabawa ka yarda da su awil awliya ko kuma Allah ya hada ka da waliyai wanda Allah yake so in awliyahu illa almuttaqun ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun ma tsoron Allah suna nuna maka hanyar kirki hanyar da zaka sadu da Allah lafiya wa salati Allah ya baka sallah wa siyami Allah ya baka azumi wa zakati Allah ya baka zakka wa qira'ati qur'ani Allah ya baka karatun qur'ani ya baka dama inda zaka karanta qur'ani sa wa hifzil qur'ani Allah ya baka dama ma wani kuma Allah ya hore masa ma ya haddace qur'ani كل هذه نعم ظاهرة وأن نعم من نفيلي وبائنة بويايو خنفت الروح في البدن ألا نيبوث رأي أشكين جكينك da mai busa rai bada jiki yana nan kamar yadda ka zan ishe bishiya bishiyar ma kuma wanda ta ta fani ta bushe sai zama jikin bashi da amfani in babu rai to Allah ya busa rai da ya busa rai sannan wani agli sai Allah ya sa hankali a cikin rai su dan adam yana da hankali to da bashi da hankali yadda dabbobi suke haka yake idan aka saki aka saki dabbobi ko da za su ci abinci abinci zai hana kasuwa inda yana daɗi za su ci shi idan in sun ci duk wacce za ta mutu ta mutu to kaga dan adam da yake na da hankali in yana kallo aka zo aka zuba guba zai shi ba zai shi ba hankali ne wal fikri Allah ya wa dan adam tunani zaka zauna kai ta tunani ka fita duk abin da kake so wal ilmi Allah ya hora wa dan adam ilimi wal ma'rifati Allah ya hora wa dan adam sanin Allah ma wal wilayati Allah ya hora wa dan adam ya zama waliyi ma mai sauki ne wajen Allah wa mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya hora wa dan adam ya so annabi sallallahu alaihi wasallama wa sa'adati dunya Allah ya hora wa dan adam arziki na duniya da lahira wa sa'adati al-akhirati arzikin duniya wa sa'adati al-akhirati da arzikin lahira kullu hadhihi ni'amun ba'inatun wayannan ni'imomi ne a boye asbanga Allahu ala abdihi zahiratan wa bainatan Allah ya zubo su akan bawansa wasu a bayyane wasu kuma a boye qala ibn abbas abdullah ibn abbas yake qala rasul sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada an Allah ta'ala hadisi qudsi daga Allah yace asbantu ni'mata ala abdi hatta ja'altu lahu thulutha salatil muslimina kafaratun li dhunubihi ba'da mautihi wa thuluthu malihi kafaratun li dhunubihi qabla mautihi hadisin Abdullahi bin Abbas a shigar hul bayani ya kawo shi yace manzo Allah yace na na zuba ni'imo ni'ima ta akan bawana har sai da na sanya masa sulusin sallar musulmai ma gaba daya kafara ne ga zunuban mutum ma'ana idan idan ka zo kana zuwa ana sallah da kai kana zuwa ana sallah da kai to duk lokacin da aka yi sallah idan aka kasa ta kashi uku aka ba kowa to kashi ɗaya na ku kowa za a ware kashi ɗayan nan ajiye saboda a kankare zunuban wanda suke kai sallah Allah ya babbar ni'ima ce. Za a kankare zunubansa bayan ya rasu, sannan kuma wasu rusu malihi, kafarar li zunubihi qabla mautihi ga sulusin dukiya da Allah ya baka duk dukiyar da Allah ya baka a cikin ta sai ka yi wani abu wanda zai amfane ka lahira. Kaga shi kuma zai kankare maka zunubanka nan ma dai kafin ka rasu ma. Al insanu idza lam yaqrahu illa al mautu dan adam in ba abin da ya rage masa sai mutuwa ya juzu lahu an yatasaddaqa bi sulus malihi in zai sadaka tulus ya kace idan mutum yana ya ya ya kama da jinya ya tabbata zai mutu kuma akwai wanda da yayi wa alƙawari kuma bai cika ba yake so ya cika musu to abin da zai ba su kar ya wuce kashi ɗaya bisa uku na cikin dukiyarsa domin kada ya ya ya wahal da su magada yawa tulus ya isa idan aka raba su kashi uku raba da kashi uku kashi ɗayan nan a rarraba wanda yayi wa wasiya idan idan kuma in aka raba to sauran kuma sai a ba magada ita sadaku bi sulusu malihi ko kafiru lahu bi jami'a sayyati wannan sulusin ko kuma nan kyautar da yake ayi a bashi a bawa wani kaza bawa wani kaza bawa wani kaza to saboda ya taimaka wa halitta shi kuma Allah sai ya kalle shi sai ya sai ya fi mutum aza kabla mutu kaga wannan kafin mutu ya mutu ne ko idza idza mata idan mutum ya mutu kama jama'atun minal muslimina al'umma jama'a shi a cikin musulmai za su tashi wa adu sulusa salatihim wa huwa al-qiyam faqat sai su dauki sallar da da ake yi da ana yi ana tsayawa a yi rukuwa ya sujada kaga kashi uku ne da tsayuwa sallar tana da tsayuwa kowace sallar farilla akwai rukuwa akwai sujada to in mutum ya rasu sai a ce to musulmai ku zo ku taimaka kowa ya dauki sulusin sallar sa ya bashi shine aka ce ba ruku ba sujada wannan tsayuwan ai kashi ɗaya ne bisa uku an cire ruku an cire sujada amma an samu kashi ɗaya bisa uku to kowa ya kawo sallarsa kashi ɗaya bisa uku a haɗa wa mutumin nan da ya rasu saboda ya samu rahama to kaga wannan ya taimake shi wa huwa al-qiyam faqat shine a tsaya kawai as-salatu ita sallah qiyamun wa ruku'un wa sujudun dama tsayawa ne da ruku da sujada arruku wa sujudu la ya'mala ni ghairi llahi ruku da sujada dama ba a yi wa kowa sai Allah ba za ka yi ruku ba sai sai Allah za ka yi wa ba za ka yi sujada wa wani ba sai Allah walakin yusalluna ala aljanazati qiyaman shi za ka je sai sallar janaza sai kaga shi mamacin bai masa rukuwa ba bai masa sujada ba amma an bashi kashi ɗaya bisa uku na na sallah wa hadha yukaffiru lahu an sayyiati wa zai kankare masa miyagun ayyukansa hadha kullum min ni'amillahi tabaaraka ta'ala ala abdihi wannan duka ni'imomin da Allah ya yi wa bawansa ne minan nas
wa minan nasi man yujadilu
wa minan nas man yujadilu fillahi wanda yake jayayya a cikin lamarin Allah bin gairi ilmin ko babu ilimi wa minan nas yana cikin mutane wani shi jayayya kawai yake so ba abin da ya sani ba amma sai ya tsaya ya dage ko ya san ƙarya ne bai sani ba abun ba haka yake ba sai ya tsaya da wanda ya sani ya ta jayayya ya ce ai bai yadda ba shi in ka kawo masa hujja ya ce maka shi bai yadda ba kawai a to ai baka yadda ba hujja ne ka karbi hujja ko kuma ka kawo taka hujja wala hudan wani kuma yana nan sai yawan rigima da mutane babu shiriya ba shiriyayye ba ne shi da kansa mabarnaci ne kuma yanzu yana mutane rigima wala kitabin munirin babu bin littafi munirin mai haske anzalahu wanda Allah ya saukar bal taglida li aba'in faqat in kafirai ne dama koyi ne da iyayensu idan manzo Allah sallama yayi magana ya karanta Qur'ani ya kawo hujja su su ce ba su yadda ba me hujjar ko su ce hujjar su iyayensu ba su yi ba to samu iyayen suna yi ba to ko iyayen ko za su bi su kwarai ko iyayen suke bi Allah ya ce awala kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko iyayen ba san komai ba ba shirye ba ne sai a bi su a ai Allah ake bi idan mu iyaye sun shirya sai a bi su amma iyaye ba shiryayyu ba ne ba su da ilimi ya za a bi su na
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وإذا قيل لهم إذا كشمس اتبعوا ما أنزل الله كبي أبن الله يتوكر سوكا فريه قالوا سيسشي بل مو بذامو ببا نتبع ما وجدنا عليه آباءنا مو ده أبن مكتد إياه مو أكاي شزامو بيه to mutumin da yake bin addinin iyaye kawai shi ba bincike addinin iyayen nan iyayen nan fa ba su aka zo karo Qur'ani ba iyayen nan ba su suka ba su aka aiko suka zama annabawa ba a'a ai abinda annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama da shi annabi shi ake bi ba wai abinda wani yake in dai abinda wani yake ya saba wa na annabi dole a je masa nasa a dauki na annabi eh sallallahu alaihi wasallam eh wannan Abu Hanifa yana cewa abinda ya zo mana daga manzo Allah sallama mun karba kawai babu babu babu babu ma bincike abin da ya zo mana wajen sahabbai in ji shi shi zai abu hanifa kace abin da ya zo wajen sahabbai za mu sai mu duba sai mu bincika mu gani mu dauki wanda ya dace mana wanda kuma muka ga bai yi ba mu ajiye musu yace abin da ya zo wanda ba annabi ne ya faɗa ba ba sahabbai ba yace fa hum rijalu wa nahnu rijalun su maza ne mu ma maza ne a yatta qala ta'ala ubangiji yace a yattabi'unahu shin za su bi iyayen walau kana shaytanu yad'uhum ko da shaytan ne yake kiran iyayen ila azabi sa'iri zuwa ga azabar wuta sai mutai shi zai bi iyayensa ko akan bata suke layan bangi wannan bai dace ba alwalidu shi mahaifi za kana mustaqiman idan ya daidaita ya kama hanya daidai ya bi addini bayan bangi tibawa hudu da bi shi wai za kana ya doka ila sa'iri idan kaga kuma ayyukansa za su jawo mutum zuwa ga wuta wala bangi tibawa hazar hazar hazar walidi a ba za a bi wannan wannan wannan uban ba sai a bi wanda wanda yake shiryayye wanda yake kan shirya
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه إلى الله duk wanda ya miƙa wuyarsa zuwa ga Allah yabbalu ya fuskanci al'ada tibin Allah yana kan biyayyar Allah abdun bawa ne aslama wajahu ya miƙa kansa ko kuma miƙa fiskarsa ko ya miƙa gaba ɗaya kansa ya zuwa ga Allah wajuhu ashrafu adaihi mafi ɗaukakan gabobin nan adam fiska ne domin fiska duk abin da kaga zai taba ta zaka kare mata to idan kaga wani abu zai taba ta ka kare mata to kaga sai kenan in har kai da kanka ka bada ita to sai lalle ka yadda da wannan abin da ka bada fiskar ka domin sa shi sa Allah ya cewa ya miƙa kansa ya miƙa fiskar sa ma'ana dan adam musulmi da Allah ya yi shi ba abin da yake karewa a duniya idan ya ga kura maza ka ta shiga ka ta shiga idonsa kokarin da yake kenan idan ya ga wani abu kare shiga hancinsa ko bakinsa amma kaga ya ɗauko fiskar ya sa ta a ƙasa shi da kansa ya sa fiska a ƙasa ya yarda da abin da yake iya sa ya yi haka ya yarda da Allah ma'anahu aslama nafsahu ila Allah tabaraka ta'ala ya mika kansa zuwa ga Allah kama yaslamu al-mar'u al-mata ila ghairihi kamar yadda mutum yake mika kayansa zuwa ga wani shari'a mini to haka kai kuma mutum musulmi ya mika kansa gaba ɗaya zuwa ga Allah Allah na dawo naka na mika komai zuwa zuwa gare ka ويفوض جميع أمره إليه يا ميغال دكا لمرس زوا الله وهو موسن يا كأيت الله موحد وندي كأيت الله وقد استمسك بالأروة الوثقى wanda haka lalle ya yi riko da igiya mai ƙarfi duk wanda ya fuskanci Allah ya maida lamarinsa zuwa ga Allah ya mika komai dinsa zuwa ga Allah to wannan shine cikakken musulmi mumini kai man jama'a hazil atiya'a duk wanda ya hada wajen sifofi faqad istamsaka bil urwatil wusqa ya yi riko da igiya mai ƙarfi mai ƙwari lafi sama laha wanda ba ta yankewa. Al'insanu ɗan Adam, shi za a rada ya ɗali ala jabalin shahigin. Idan ɗan Adam yana so ya hau wani dogon dutse, ya ta masako bi hablin ƙawiyin ya mana mina su gode. Idan wani dogon dutse yake so ya hau, kuma dutsen yana da tsayi sosai, yakan nemi igiya mai ƙarfi, sai ya riƙe igiyar da ita yake hawa. Shan ma in ya je kuma in zai dawo, da ita yake riƙowa ya dawo. saboda in ba ta da ƙarfi za ta tsinke ta zake kuma zai faɗi. Marara da ayya mana mina su kudi har sai san saka fiye wajen wasu kalan sama da ha, wanda yake nufin ya amintar da shi kar ya faɗi, to ya riƙe igiya mai ƙarfi saboda kar ya faɗi wanda ba za ta yanke ba. To fal yusalli wajahu ila Allah wanda yake son haka ya mika kanka zuwa ga Allah. In ka mika kanka zuwa ga Allah shi kenan ka huta. duk wahala duk abin da duk abin da mutane suke ciki ko kuma suka shiga ba ruwanka in dai kana nan kawai duk abin da ya same ka take hankalinka da zuciya ka ta dawo Allah ka huta Allah kuwa sai ya kubutar wali husin kuma ya kyautata ya kyautata ayyukansa tsakaninsa da ubangijinsa ya kyautata ayyukansa tsakaninsa da bayin Allah wal ihsanu shi kyautatawa kamar fasarar nabi sallallahu alaihi wasallama kawai da manzo Allah sallama ya fasara shi anta abudallaha ka annaka tarahu in za ka bauta wa Allah ka kaddara Allah ga kanan ga ka gashi kamar kana kallon sa in kana kallon sa ai dole za ka za ka yi komai ɗinka daidai la budda min al muraqabati dole ai muraqaba da Allah al muraqabatu muraqabatani muraqabatun qabla al fana'i wa muraqabatun ba'da al fana'i muraqaba ma'ana kiyaye zatin Allah kashi biyu ne akwai wanda za ka yi ba kai fana'i ba amma dai ka yadda zuciyarka da hankalinka duk ka dawo da shi kana tunani lalle lalle kana gaban Allah muraqaba ta farko kenan ko muraqaba tun baral fana'i wani lokaci kuma in ka maida hankalinka haka ka dawo ka fuskanci Allah kana cikin wannan tunani sai ka sai ka ji ma tunani ya bata sai sai ka rasa ma inda kake kai ma kanka to wannan shine muraqaba tun baral fana'i al muraqaba ta qabla al fana'i hiya ikrafu ala al usuli shi muraqaba kafin fana'i shine mutum yayi kokari yadda zai samu ya sadu da da yardan Allah din ko kuma da Allah din wal muraqaba ta baral fana'i hiya al muraqaba ta haqiqiyatu amma dai har har kai kai ta kokari kai ta kokari ka fuskanci Allah har ka zama kaman babu kai to wannan shine shine muraqaba ta hakika wal muraqabatu anfusin maka anfus makamin kai shi ita muraqaban nan ma'ana tunani ka sa kanka ka sa zatin Allah a gaban ka ka sa Allah da girman Allah a gaban ka to wannan shi yafi matsayi mai girma a cikin makamai na walita kamin makamatin lahi an yakuna al-abdu mustangriqan fi zati Allah tabaraka ta'ala bawa ya durmo yadda kansa ya zama kamar shi kan babu shi ma yana kallon ayyukan Allah da ikon Allah to wannan shine mafi girma a cikin magamai na waliyai ba mu fiye ta gadaran cewa ni na kai matsayi kaza a wannan kawai shaidan ne eh duk wanda kaji yana cewa shi wani ne shi kaza ne wannan shaidan ne shaidan ne ba na Allah bane inna Allah ne baya magana shiru yake bai san ma shi ma bai san inda yake ba balle ya ga wani ba ruwansa shi kuma in lokacin da yake ibada ya fuskanci Allah ya har ya narka kansa a ciki idan ya fita ya bar ibadar iya shiga cikin mutane bai san ma yayi wani abin kirki ba yana ta kokarin kuma ya za a yi Allah ko Allah zai yarda da shi abin da yayi ko Allah bai yarda ba bai sani ba amma kaji mutuwa ni wani ne ni kaza ne wannan shi ne shedan ne kusan ila fi zati Allah tabaraka wa ta'ala hadhihi ala martabati wannan ita ce martaba mafi daukaka wal martabatu dunya an yakuna mustadiran li shiddati ilahi ilahi ala kulliyati al-abd martaba ta kusa ita ce mutum ya halarto da girman Allah din haka dai saboda yana tunanin lalle Allah yana kallonsa yana ganin duk abin da yake yi ya yadda Allah yana kallonsa yana yin komai ya dauka kamar wani ne ya sa shi aiki babban mutum kuma yana kallonsa duk juyawansa yana kallo to balle Allah da ya yi shi to wannan shine martabatu duniya in lam takun tarahu fa innahu fa huwa yaraka idan ba za ka ga Allah ba Allah yana ganin ka in ma an takuna tarahu ko kai din ka badda kanka ka zama ga kanan kaman kana ganin Allah aw ta kuntu shahidu ruwayata hulaka ko kuma in ba ganshi ba ka su- suranta wa kanka ranka cewa fa duk abin da kake yin nan gashi kana gaban Allah ne to wannan shine shine muraqaba wa ila Allahi ajibatul umur karshen lamura duka zuwa ga Allah yake komawa wal marji'u fi dunya wal akhirati wal akhirati ila Allah tabaraka ta'ala makoma duniya da lahira dole Allah za a komawa in a duniyan ne ma idan abu ya je duk abinda mutum yake yi yake yi yake yi to karshe dai wajen Allah zai dawo idan lafiya aka bashi ya manta da Allah in Allah yana so ya dawo in ya hada shi da ciwo yanzu zai dawo idan walwala aka bashi ya manta da Allah ana hada shi da kunci zai dawo idan duk abinda aka idan rashin damuwa ne sake- sakewa aka bashi aka hada shi da Allah to aka ya rigu da Allah to idan aka da- kawo masa damuwa sai ya dawo wajen Allah idan wani matsayi aka bashi yake ya rabu da Allah bari Allah ya karɓe matsayin ka gani yanzu na za ga ya dawo masa ya ya kaskanta ya fi kowa ma kaskanci na ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور ومن كفر wanda kuma ya kafirce ya ƙi bin Allah wai Allah ya ce fala yuzinka kufruhu ya rasulullahi kada kafircin sa ya bata maka rai rabu da shi shi kadai kafirci zai shafa ya mulata tambil bi kufri man kafara karka damu da kafirci wanda ya kafirce shi ya sani zai zo ya tada Allah duk wanda ya je lahira wajen Allah ya tafi ko mutumin kirki ne ko mutumin banza ne har shaidan ma in ya mutu wajen Allah zai tafi dole sa eh waje kowa wajen Allah zai je to amma yanda ya saru da Allah hanyar annabi ne ya bi ya samu hanya mai sauki hanyar shaidan ya bi ya samu hanya mai wahala to shine kawai fala yadurru ila nafahu kafirci da ba zai cutar da kowa ba shi kadai zai cutar idan mutum ya je shi kafirci yake so ko kuma barna yake so a duniya yayi wasu sun yi sun wuce kuma duk abin da ya ba zai ba zai rabin rabin na wani ba ilaina marji'uhum makoman mutane gaba ɗaya zuwa gare ni inji Allah baro na biyuhum zan ba su labari bi ma'amilu abin da suke aikatawa inna Allah shi Allah alimu masani ne bi zati suduri ta abin da yake cikin kira zukatan mutane bima fiha abin da yake cikin kira za Allah ya sani kan gairihi kamar ma yadda Allah ya san abin da ba cikin zuciya din ba wa mujazin alaihi kuma Allah zai sakamako akan na zuciyar da na wajen da Allah ya ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu hasikum bihi Allah idan kuka bayyana abin da yake ranku ko kuka boye Allah zai muku hisabi sabai suka ji tsoro suka ji ya rasulullahi to yanzu mutum ko tunani yayi kawai a ransa wani mummunan abu sai Allah ya kama shi to shi ne sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ya ce a ba kowanne ba abin da dai- da son ka kai yi shi za a kama ka da shi amma idan abu zai zo wani lokacin kawai haka tunani zai zo maka kare da kansa ka buga ka buga ya ki tafiya a wannan shi ya sani ba ruwanka ba za a kama ka da shi ba ba kai ka kawo shi ba na kuma jazin alayhi ne mace
نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إذا عذاب إلى عذاب غليظ نمتعهم Allah ya ce kafirai zan ba su dan jin daɗi fi duniya a nan duniya kalilan kaɗan domin jin daɗin duniya komi yawansa kaɗan ne tunda ita ma duniyar ai kaɗan ce tunda kaddara mutum ma a kawo shi duniya daga zamanin annabi adam kuma kar ya mutu sai ran da za a tada duniya to duk zaman da ya yi nan kaga shekarun dubbai ne da yawa ko ai duk aikin banza ne in dai zai mutu ai ai shirme ne abin ai kadan ne eh duk abin da aka ce maka zai kare komai yawan sa ai babu abin da ba zai kare ba shine goninta numatihum qalilan ayyama hayatihim iya ra- kwanakin rayuwarsu kawai za su ji wannan dan daɗi sun mana ɗarruhum sannan zan bukace su fil akhirati lahira in jawo su ila azabin zuwa ga wata azaban alizin mai kauri wa huwa azabun nari ita ce azabar wuta la yajiduna anhu masrifan ba za su samu mafaka ko kuma eh, ma- mabauɗa daga bayin wannan wutar ba fil ayati umurun a cikin waɗannan ayoyi akwai abubuwa anna man aslama wajhahu lillahi Allah ya ce duk wanda ya mika kansa zuwa ga Allah wa tangala billahi an kulli ma siwa wa ya tangala da Allah ya rubuta komai wa afrada lijhata ila Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da ya same shi Allah duk abin da ya samu Allah ya kaskanta da kansa zuwa ga Allah fa ka salima fi dunya wal akhirati wannan ya ya kuta duniya da lahira a duniya ma ba wanda ya sai ce wani yayi a da ma bai damu da mutane ba, balle mutane su damu ko sun damu da shi shi bai san ma sun damu da shi ba لأنه تمسك بالأروة الوثقى لم تسام لها يا سامو كيكاوى الإجياء ما يقرفي يا ريكي ما تزن كيكاوى وفي الآية وفي الآية أشتن آية ركم هر ينزو أن من أدبر عن الله تبارك وتعالى دون ديكا ودكا يتي بزي بي الله با ولا يحمل أنبياء الله وأولياءه على الحزن بزي بقن تاوى أن باوان الله هو ليان الله أكم بزي ساسو أكم بقين شكي با أشي كم سيكيوى فإن ذلك لا يضر إلا نفسه با أبن بزي شكي تدقوه بكا سيكي شوتا wa innal muridina anil lahi tabaraka ta'ala wanda suka ce su sun kauda kai sun ki ba za su yi wa Allah ibada ba ba za su yi masa biyayya ba ma hum fihi shay'un qalilun la yadumu abinda suke ciki hana su bin Allah wani dan abu ne kankani wanda kuma zai kare wasa yarji'una ila Allah tabaraka ta'ala kuma za su koma zuwa ga Allah idan idan inda haka ne hadhihi al-ayyamul qalilatul faniyah wayannan kwanaki na duniya yan kadan kuma masu karewa la taksarha ala al-yawmi at-tawil ad-da'imi kar ka zaɓe su ka bar ranar ka dogo da wamamme Allah ya baka rana mara iyaka shi ne sai sa ka ce maka rana ɗaya ma ranar tashin giyama wai saboda shi har abada guda ɗaya ne e ba a kirgawa shi yau ɗaya biyu uku wanda ya fi kirgawa shi zai kare zai kai iyaka to shi wancan ranar rana ɗaya ne kawai yau akhirati rana ne guda ɗaya kuma shi ne kawai kullum kullum guda ɗaya ne to kar ka kare rayuwarka ka bata ta ka rasa wannan ranar karka zaɓi duniya kamar wannan ranar ba ala kulli halin ko dai wani hali ba fa hazi duniya mamarrun lana la maqarrun duniyan nan fa gurin wucewa ne mun zo ne mu bi mu wuce hanya ce ba gurin zama bane kullu na yufarigu ha kowa sai ya rabu da duniyan nan ko yana so ko ba wani ma sai lokacin da ya fi son ta lokacin zai rabu da ita imma ila aljannati wa imma ila an-nari kuma da kabar duniya guri biyu ne ko mutum ya tafi aljanna ko ta tafi wuta kuma in tangala billahi tabaraka ta'ala duk wanda ya tagala da Allah a duniya na la sa'adat al-abadiyya da ya samu arziki na har abada wa man arada anillahi wanda ya kauda kai yace ba zai bi Allah ba wala ma durra illa nafsa ba zai gazi da kowa ba sai kansa iktara dunya wa hiya ayyamun qalailu yatamattau fiha kuma yarji ila Allah tabaraka ta'ala ya zabi wasu kwanaki kan kadan kuma za su kare zai dawo zuwa ga Allah wa yajidu amamahu kullama qaddama duk abin da ya kada kuma zai same shi a gaban sa na'am alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu mutum zai iya sallan farilla a bayan mai yin sallan nafila a ba zai yi ba farilla ya tafi nafila karfi na mai nafila dai zai iya bin mai farilla kuma ya samu nafila amma mai farilla ba zai bi mai nafila ba saboda ai mai farilla dole ne mai nafila ko ba dole bane sannan mai nafila abinda za a bashi ya yi nafila za a biya shi in bai yi ba shi kenan ba komai shi kuma wannan in bai sallar ba ai da komai to ba zai bi shi ba
sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu ya ake fidda zakan kuɗi eh zakan kuɗi idan sun kai zakka ma'ana bana dai sun rubuta cewa dubu ɗari bakwai da sittin da biyar idan mutum yana da wannan kuɗin kuma eh, sun kai sun kama zakka sun kai zakka ɗin a cikin zakka wai lissafi duk dubu arba'in zai bada dubu ɗaya duk dubu arba'in dubu ɗaya ke bayarwa domin nisful ushiri ne Eh, duk dubu arba'in dubu ɗaya ke bayarwa to idan ma eh, wasu suka ɗoru sai ya lissafa in ta dawo naira goma ma sai ya kasa ta kashi arba'in ya ce da kashi ɗaya to haka dai zakka ake yin ta ƙarshe ko waɗanda suka aiko suna roƙon shehu da cewa ya taimaka cikin tasiri ya rinka taɓa musu ɓangaren nahu saboda suna amfana da shi sannan kuma akwai waɗanda iyalan gidan alhaji ilu mai shinkafa suna neman a taimaka musu da addu'a mahaifinsu yana fama da ciwon kafa ba shi lafiya amin sannan kuma akwai masu bukatar addu'o'i kamar haka wanda yake son mara Allah tashi lafiya hutu ilimi da sauransu wanda kuma yake sai mara to Allah ba shi kuɗi kasu duk da Allah Allah ya amsa ko kuma wanda yake sai mara to ba shi yayi mara Allah Allah ba shi da dama yadda zai ya biya in ka ji mu fiya da mu da abin da ake bisa yana so ya biya ne wanda baya so ya biya ba zai ma damuwa eh to Allah ya Allah ya bada dama ya biya duk masu ba suka Allah ya sa su samu yadda za su za su samu su biya su eh wanda kuma bai da abi Allah ya bashi amin wanda yake da shi bai yi karfi ba Allah ya karfafa shi amin wanda yake da karfi Allah ya masa albarka amin wanda albarka ta yi kana Allah ya kara ta amin wanda ba shi da lafiya Allah ya ba shi lafiya amin masu lafiya Allah ya kara musu lafiya amin wanda ibada sa kadan ce Allah ya kara ta ta yawa amin kowa da duk bukatu Allah ya biya su albarka manzo Allah amin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya. Amin. Allah ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu da addinin mu. Allah ya samu cikin wurin da yake yanta a cikin wannan wata. Amin. Allah ya karɓa mana ibadun mu na cikin azumi da da wanda ba na azumi ba. Amin. Ko da yaushe duk lokacin da muka yi ibada Allah ya karɓe ta. Amin. Allah ya isan mu musulmi duk abin da yake da musu Allah ya isan musu. Amin. Allah kuma ya hada kan musulmi duk inda suke. Amin. Allah ya mai da su zuciya ɗaya tunani ɗaya, aiki ɗaya, wani da suke Allah ɗaya, annabi ɗaya, alƙibla ɗaya, littafi ɗaya. Amin. barka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amin barka wannan wata mai albarka amin barka alqur'ani da ake karantawa ciki amin rabbana atina fid dunya amin amin ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله